أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار والعياذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba rana irin ta yau gabatar da karatu a cikin littafin hakamun jana'is bayani akan hukunce-hukuncen gawa tun daga farkon jinya har zuwa ƙarshe lokacin da Allah zai ɗauki ran mutum da abubuwan da ya kamata a yi masa to yau karatunmu insha Allah ya zo akan tadbiki shine practice ko practical shine zamu yi a yau mun dauka cewar akwai wani bawan Allah da Allah subhanahu wataala ya dauki ransa to yau zamu masa wanka kuma mun yi bayani tun farko wankan gawa ba a dauko mutane uku hudu biyar kamar da muka saba ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mutane kusan hudu biyar sun masa sa wanka amma hususiya ce wancan amma duk sauran al'umma mutum ɗaya ake son yi masa wanka tal in aka sa mutum biyu ku hudu to da samu matsala matsalar kuma tana iya zuwa ra'ayi dai canza da surutayya da kuma tonon asiri to duk irin waɗannan shine ba a bukata wani lokaci kuna tare da yan uwa ku ne ce ai wani da ya mutum kaga abin da aka samu a cikin sa to dalilin irin wannan yake son mutum ɗaya ne dai masa wanka to mu dauka cewa mutum ɗaya ne kuma haka yake a kota ina duk masaban haka suka faɗa kan cewa mutum ɗaya ne kamata ya wanka mu mutum sai dai in uzuri ya nuna cewa ana bukatan fiye da ɗaya to za a yi ba matsala ina wanda ya alƙawarin zai kwanta jazakallahu khairan shi yasa nace a nemi teburin babban nan ya karami kaga shi yana dan tsayi yayi karami sosai wannan a dauke shi wannan a mai da shi ta can gefen eh yau a ba yaro babban ta yi da shi bismillah ya kamata mun ce yanzu watakila zo da abin nan ma a samu lifaf ne ma ya gagara to akan kula eh a kan kai da kuma tun sorry eh inda akwai lokaci da mu yi ba lokaci kuma sai ya bayyana sati insha Allah na'am Allah ya saka da alkhairi to jama'a mu dauka cewa wannan bawan Allah mu dauka ne fa amma ba mutuwa yi ba mu dauka cewa wannan bawan Allah Allah subhanahu wataala ya ɗauki ransa an kawo shi wannan guri da aka kwanta a kai haka ya dace dama a yi wankin gawa a kai ba a yi wankan gawa a ƙasa ba a yi akan taburma ko akan fulo ko akan tayas don Allah daga yau idan Allah ya ɗauki ran mutum kar mu yadda mu yi shi a ƙasa in muka yi shi a ƙasa muna ji masa ne sosai ana wahal da shi yana ta ihu ko kuna son kuma tsafta kuma ba haka bane to ana yi akan tudu ne kaman wannan to wannan tudun a ɗauka cewa kaman ƙarfe ne ko ma mu yi a ƙasa ya zama cewa ruwa yana iya zuba ƙasan ba yi shi kamar benci irin wannan ba saboda haka ce gashi ne yazo Allah subhanahu wataala ya kullu man alaiha fan ko wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to yanzu abin da za a yi shine ni zan yi wanka misali to akwai wasu abubuwan da ake ce mawaddun tastaqdim bi ghasl al mayyit akwai wasu abubuwa wanda ake son a ajiye tukunna wanda na san mu ba mu yin haka kawai mutum gundarin sa sai a kawo shi kawai shikenan a maza maza inda sabulu ne a ce ga sabulu ya kawo ruwa bokiti kwa wani ba a wulakanci ne wannan ba daidai bane akwai mawadda abubuwan da ake ajiyewa na farko akan kawo almakashi sai a ajiye tunda da kayan sa ne aka kawo shi ina fata mun gane akan kawo almakashi za a ajiye akwai abin da ake ce kafazat shine abin da mutum mai wankan da ya dan daura a jikin shi akwai lifan akwai kuma irin kamar max wanda shi ma da yasa akwai hand glove bayan wannan akan samu sidir ko a samu sabulu akwai kafur akwai kuma atib turare sannan bayan shi akwai abubuwa da kusan gudun guda goma sha shida wanda ko da mun lissafa ba za mu yi mu a nan ba amma abin da yake sun yake da muhimmanci dole a samu almakashi za mu ji wani karatun sai bambanta da abin da muka ɗauka mu gane cewa ashe muna cutar da gawawakinmu da yawa wanda bayan sun mutu cutarwa mai yawan gaske to mun ce a da aka kawo almakashi bayan haka akwai abin yankan farce yankan farce shi ma na zuwa ajiye shi sannan da wannan abubuwan da muka yi bayani sai ga mutum ya shiga wanke gawa sai da rigan kayan jikinsa ko fata fata ya jijjike abubuwan shi cikin kazanta ba daidai bane to mun aje wayannan abubuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya sa an kawo shi to abinda zamu fara shine shi mai wanka don Allah irin abinda mu dami bayani akai mu karance shi don Allah kuma in aka yi mutuwa yau ko gobe tunda mutuwan nan abokan abokiyar kunci muna cudanya ba za mu ji tsoron ta ba wallahi ba abin tsoro bane kuma ba za mu ji taba jin tsoron ta ba saboda haka kawai wanda Allah ya sa mutuwansa ta zo Allah ya yafe masa kurakuransa amma ba za mu roki Allah kai da kashe mutum ba ba zai yiwu ba dole ne kawai idza jaa ajaluha ne la sakhiruna sa'atan wala yastaqdimun to duk musulmi ya yarda da wannan kuma kullu nafsin dha'iqatul maut kowa ya yarda da wannan to zan haka duk lokacin da mutum mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani muna farin ciki mu karbe ta cikin koshi ko yaushe don dole za mu mutu to don haka kan mu ce muna yin ambata mutuwa kan muna ga abin da ba daɗi haka yake to Allah ya sa an kawo shi yanzu na dauki wani abu na daura na sa max na doki hand glove na dora a hannuna to abinda zan fara yi shine da kaya an kawo shi da shi inda mu ne yanzu za ka wani ya kama shi a dan sa wani abu sai cire rigan kiki kiki kiki a daga hannu ana ba daidai ba awanan daga hannu da kuke yin shi mutumin nan da Allah ya dauki ransa ba ku sani ba duk jikinsa aka kare take duk jikinsa aka kare take kowane gaba da kuka sani ta kare saboda cire ran da ake yi lokacin kowane gaba ta kare da haka idan kuka ce za ku jima wai za ku tuɓe kayan haka zai ta ihu yana jin yana shan wahala to almakashin haka zo sai a kama da almakashi sai a kama wayan rigan sa sai a yanke ina fata kun gane in an yanke sai a duba hannun rigan haka kima za a yanke ta dai dan bude hannu kadan sai a dan za a dan bude da hannu kadan to sai a yanke ta wannan shi ma hannun rigan wannan sai a yanke ana ana gani ko sai a sa almakashi sai a yanke rigan nan din kaga bi ma'ana wannan ta ta koma nan wannan ma ta koma ita ma wannan haka za yi ko to ita ma an riga an raba ta biyu to sai a dauko wani kyalle sai a rufe masa a jikinsa daga kan gwiwa zuwa cibiya kyallen daban take to san wannan kayan da an riga an yanke sai a zuzuba da su a ƙasa sai a jawo shi ta ƙasa kun fahimci wannan ba za dun kayan ka jawo shi nan ba abin zai taba jikinsa balle a ce yana shan wahala jawo a kawai da aiki a hankali sosai a jawo already a kono da aka rufe masa surarsa da shi to an gama da wannan sannan a ƙasan wannan kyalle har yanzu za a zo ne shi ma a wandon sai a yanke kana yankewa sai ka je sama nan ma ka je sai ka yanke ka je sama wannan kyalle dai kada ya da daga ta ko da ka samu ta cikin wajen yanke wando ka dan sa hannu haka kana kana rufe masa wannan al'aura to shi ma an yanke sai a ja ta kasan haka da a ja shi ina ba ta mun gane to an gama aiki na farko to da an yi wannan abin da za a sake masa next jama'a shi nake ce zai zama kamar sabo za a duba gashin bakin sannan ya yi yawa ya yawa to sai a ɗauki almakashin yanki gashi sai a keskeskes a ɗanar rage kun gane wannan ne ake cewa wai ko gashi ya fita jikin mutum ana wanka a mayar masa kayansa ba ga ake faɗa ba ko ko gashi ne fitan kayan a mayar masa shi a sa shi a cikin likafani kowa ya faɗi wannan wallahu alam wai kar a taɓa komai ma amma a process na wankan wani abu ya fita jikinsa a mayar mishi sai ka kasa gane daga na ka samu wannan fatan wallahu alam to an ce za a ɗauki almakashi sai a yanke masa gashin baki sosai a saboda gyara ta sai a duba farace faracensa akwai tana tsayi sha a yayyanki ina ba ta mun gane to sai an yanke faracen nan in sun yi tsayi a duba na kafa ma sai a yanke gaba ki da idan akwai misali hamacinsa akwai gashi sai a tsaya aski shi to amma al'ana gashin al'aura shine ba a taba saboda al'aura ce wajen mugallaba malamai suka ce shi a bashi haka kawai an gama wannan na farko kun gane wannan to wannan haka ake dole sai an yi haka in kuna son bawan Allah nan ya samu nutsuwa a cikin kabari saboda mala'iku da su zo gare shi zuwan mala'iku kuma mala'ika baya bukatun kazanta kullun tsafta yake su to yanda zaka gyara cikin ka shi ma ka son a gyara shi ba namu duku duku duku duku kawai yake ga fatal fatal fatal da kazan da komai kawai shikenan da daure shi kawai shikenan ya tafiya Allah ya gafarta masa ba haka yake ba ina fata mun gane wannan ko to an gama wannan step shi ma next step da za a yi shine sai kai mai wanka sai ka zo sai ka dan daga shi yawa za ka dan daga shi kaɗan sai ka dauki hannunka wannan sai ka dan danna ciki shi kadan kadan kadan kadan wannan dannawa da kake ba da karfi da ka danna ba saboda wannan dannawa da kake duk wani abun da yake already ya riga ya zama gawa ne duk wani abun da ke cikin cikin zai saki zai fita ina fata mun gane na wani abu ne za ka ya fita duk wani kazanta zai fita to ka gama wannan kuma sai a zauna wannan hannun nashi a hankali sai in ka daga ta ka ji in ka haka ji tana tana abin nan kulan kwashewa to sai ka ajiye ita ma hannun haka in ka daga ka tana dan lankwashewa to sai ka aje shi in kai ta sandare ne to an samu matsala ita ma hannun wannan ka daga kayi haka mufasil din kenan kaga ta dan lankwashe to shigen sai ka bari an riga yin aikin da aka ci aya baya karatun da muka yi ba mun ci dan lallasa hannun ko to an yi wannan kenan to sai ka bari kafan ma haka sai ka dan duba wannan kadan ita man kai tana motsi shikenan wannan tana motsi shikenan kansa ma already kaji ta halan ta ba shi haka ta haka to shikenan an gama ina fata mun gane to an gama wannan yanzu abin za a yi masa next shine mai kuma sai a koma za a fara harkan wanka to mutum yana da hangulab din shi already malamai sun yi magana kashi biyu idan har akwai ruwa enough da tiyo wani pipe din tiyo ko ake fada shine za a hada da cikin famfo misali sai a daga dan wannan kyallin kadan sai a zuba ruwa to mutum da sa hannun sa yana gogi dan gefen gefen sa da hannu da gefe gefe sai a sake sa tiyo ne sai a sake zuba ruwa sosai a sake sawa ba wai ka daga bane kana wanki kana kallon shi a'a a kasan wannan sutura ana gogogewa in ka gama wannan to shikenan sai a rufe masa jikinsa to sai kai niyan wankan janaza yanzu yanzu za ka yi niyan wankan gawa ina ba ta mun gane sannan in ka gama niyan wankan gawa me niyan wankan gawa din alqazu ne bil kalbi kawai wannan gawa ne zan wanke shi ko akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ba sai ka ta dogon karatu na wai to a janaza kaza kaza ba wanda yake kai wannan to kafin mu ci gaba wannan dan kare abin da muka yi darasin sa shine ku karanta ku lura tun daga farko har zuwa inda muka yanzu akwai darussa kaman guda uku da yake karantar da mu darasi na farko shine al-ikhwa yan uwantaka da tabawa kuma al-lutuf tausayi akan wannan ba Allah shi yasa bamu so mu wahal da shi ce kayansa da karfi ba ana nuna maka kan cewa shi musulmi da musulmi dan uwansa hayyun aw mayyit duk akwai wannan tausayawa da kuma sassauci tsakaninsu akwai sassauci sosai to shi yasa wannan aiki aka ce ayi haka sannan karka daga ce zaka yi wani abu dai wanda zai bashi wahala ka gane cewar yana da rai dan uwanka ne a macaccen ma dan uwanka ne yanda ya kasance haka kake yanda kuma yake yanzu aka kai ma zaka kasance shine abu na biyu sannan abu na uku a gane cewa musulunci tana son tsafta sosai kaga yanzu je mamaci ne amma aka ce sai da aka yi masa gyare-gyare ko ta wani bangare an gyara shi sosai kamar yadda kai ma kana da rai za ka ɗan gyara jikinka kai mai ko to haka ya mutu ma haka za a yi masa wannan gyaran to don haka babu ba bukatan kazanta a cikin addini ko mutum wane ne kar ya zama kasami a cikin musulunci shi yasa aka fara an yi magana kan cewa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fat ai musulunci ma farko wa anzana minas samai ma an tahura wani ayoyi su ne farko ne suka sauka saboda nuna muka cewa musulunci ruwan ma kanta don tsarkaka aka sauko ita ba wai don ku sha ba ku zama masu tsafta saboda ita musulunci kullum mala'ikun nan da kaga Allah ya halice su ya halice su cikin neatness kuma suna abokanan harkokin mu muna da rai da bamu da rai to da haka idan mutum yana cikin karanta ta su kalubalance shi haka ma mutum ya da ransa ko balabace ma ya mutu to kaga wannan bangare yana koya mana kasanta tsafta ne sosai to don Allah in mun zo wanke gawakin mu don Allah wannan abin da muka yi magana na alura sosai a gyara jikin gawa sosai a nutsu yanda ka san mutumin da zai yi ado ya tafi biki haka shi ma da masa kai na shi ma tafi saboda shi din zai fuskanci mala'iku ne sannan kuma zai je gaban Allah subhanahu wataala to shi Allah baya son karanta mala'iku ba sa bukata kar mu ce cewa don an sa shi a rami wai rami na ka sashi waje shi ne a'a ai ramin da kuka sashi din a wannan lokacin ita ramin ta fi komai son tsafta a kawo tsaftatacce amma kun bakanta shi kun karantar da shi to gaskiya kun nuna cewa automatic shi bai da wani fasa ba ma dan adam bane ma kwata kwata bai da wani kima a cikin al'umma to daga nan kuma zai iya fara samun illa to an gama wannan sai mutum ya zo a dawo mun dawo karatu kenan sai ayi bismillah na kai bismillah to abin za fara yi ina ake wankewa ba hannu ba to za a masa alwala kawai misali kuma alwalan marratan marratan su ɗaya gabobin ba za a ƙara biyu ba za a ƙara uku ba kamar wankan janaba da wankan shiga musulunci shine da ake yi haka ne ko to sai a kama hannun sannan sai ka samu a wanke hannu zuwa ko idan ma ci sunan farko a wanke zuwa ko to sai a zo kurkuran baki yake next ko to ita kurkuran baki ba a sa gawa ruwa a cikin bakinsa domin in ka sa masa ruwa a cikin baki zai zarce da ya zarce zai kumbura shi don bai da control to shi za musulunci ta ce a ka dauki kyalle sai ka sa a cikin ruwa sai ka kama bakin haka sai ka shafe ka goge ta sosai ta zama ta yi tsafta fa jama'a ba irin wani gurgudan bane ta yi tsafta sosai to shi ne kamar da kyalle sai a wanke sai a ji in an zo hanci shi ma wajen shekar ruwa da face wannan ba ruwan ake sawa ba a'a shi ma kyallen da ka sa a cikin ruwa ya danyi danye a bi mana ya ya jika sai ka sa a cikin ramin hancin ka goge sosai a sake sa a cikin wannan ramin hanci an tabbata cewa ba komai an goge an fitar da wannan na ba ta mun gane to sai a zo kuma a yi masa me a harkan alwala me ake yi masha Allah to idan aka zo wanke fuska anan ne ake ake wani hikima sosai don wanke fuska an ce wankewa ne ko faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq to yanzu wankewa ita akwai addalku inji Imam Malik to da haka bara mu shafa ba sai a daga kanshi kadan ina fata mun gane in an daga kan kadan to ana bukatan wai malamai suka shin akwai wani abu sai a sa akan ya dan dagu in babu kuma sai a bar shi a yanda yake kai mai wankin wankan gawa sai ka da kai amfani da hannunka na hagu sai ka toshe bakinsa da hancin sai a dan zuba ruwa a fiskan kadan sai ka dinga goggogewa ina fata mun gane don saboda garin zuba ruwa wai ka dai buru haka na wanke fiska in yi shiga hancin sai shiga bakinsa zai masa matsala to shi ne aka ce duk wani kofa sai ka dan toshe sai ka dan wanke fiskan kadan da ruwa ka sake wanke wannan din kuma shi ma dan wanke sosai ina fata mun gane to an gama wannan kuma sai a zo a shafin a gurguje kenan a shafan kai a idar a zuwa wanke hannunsa zuwa ku'i an gama sai a koma a wanke kafofi zuwa kabain haka ne ko so ɗaya so ɗayan an wanke an yi alwala an kare haka ne to me ya rage za mu yanzu next abin da za a yi shine za a koma daga kan sannan yanzu a yi amfani da sabulu sai a sa sabulu a wanke kan sosai har zuwa gemu a wawanke ta sosai ya zama cewa ya an samu tsafta mutuka next ina muna tafiyan kenan sai a zo kuma wuya wuyan ake wankewa sai dai akwai karatu guda biyu wasu malamai suka ce an zo wanke wuyan safatul unuq nan bakin ya wuyan kawai za a wanke shi a yanda yake siffansa na farko kenan wasu kuma suka ce a a wanke gefen daman safa na unuq din to amma mafi rinjaye magana shine a wanke wuyansa kawai gabaki da to an wanke wuyansa gabaki da to kana fara ta gefen dama ne fa eh ana fara ta gefen dama ne ina ne gefen damansa ba nan ba yawa to an yi Na'am? To ga gefen damansa. To shi mai wanka zai dawo. Zai dawo ta gefen dama. Bayan ya gama da sama kenan ko? Zai dawo ta gefen dama. To zai fara daga wannan bangare na jikin wuyan sai wanke hannayen kawai. Ina ba ta mun gane. Ya wanke hannayensa ana din sa ruwa yana wankewa sai ya sake zuwa gaba. Ya sake wankewa. In an gama da wannan to abin da zai fara yi kuma next shine zai dan karkatar da shi gaba ɗaya kaɗan yawwa don ya haka a lokacin da a ce da ya juya sosai ko yawwa sorry to ya mai da shi haka to za a dinga zai dinga dan zuba ruwa zai wanke misali zai fara da kirji daga kirjin sa zai wanke sosai har zuwa bakin da hannunsa ne yake zuwa nan in ka zo bayan gaba daya sai koma ta wajen kwankwaso shi ma ya fara daga gaban kwankwaso sai ya gama ya dawo har ta baya in ya gama sai ya zo ta nan ya wanke haka dai dinga tafiya a hankali a hankali ana wankewa ana sa ruwa ana wankewa ana sa ruwa a zuwa a ruda kafa in an dauka ya gama wannan bangare to a hankali kuma a haka inda yake haka zai rike shi sai ya sake bai da shi da baya a hankali ina ba ta mun gane to nan kuma zai sake dan dago shi a hankali yawa afwan yawa Allah ya saka da alkhairi to nan ma yanda ya faru a wancan bangare kun gane haka zai faru a wannan bangaren ma shi ma daga nan zai fara amma daga tikirji in yayi tikirjin ya gama sai ya dawo ta bayan sai a sake wankewa gaban kida ƙasa haka da dinga tafiya yana rike da shi yana wankewa yana zuba ruwa dun ya kamata ma a ce eh anan ne ake cewa wani zai iya taimakon ka ya zuba ruwan to shi ma taimakon ba dole bane don saboda tsoron da ake yi wannan aikin da ake akwai jarabobi da yawa a cikin ta wani zai taimake ka ba san wani irin mutum bane ba san ya yake ba to kai da kanka zaka iya sai ka zuba ruwa nan sai ka wanke wannan kaza ka zuba ruwa ka wanke wannan ana rike da shi ka zuba ruwa haka zaka yi ta tafiya sai in ka kammala gaba kida ina fata mun gane sai ka saki dawo da shi baya to a lokacin ne malamai suke cewa dama wankewan ana yi su nawa ne sau uku ne dace ko sau biyar au aksar ko fiye da haka ma saboda amma ala hasabi yanda shi bawan Allah yake idan kamar yanzu wani bawan Allah is need sosai in an zo ma kai masa uku ya isa amma ka samu ne dugudugu mai kazami ka za kara saboda jikin akwai datti sosai to ba a bukatun ya je gaban ubangiji da dattin nan ai ta wanki jikin kawai an wanki so biyar bai yiwu ba a sake wato imana mun gama da wannan za a sake bin jikin gaba ki dai a wanke ta ina fata mun gane a sake sake bin jikin abu na biyu a wanke a sake bi a sake wanke wasu malamai suka ce na farko za a yi ta sabulu na biyu a yi da ruwa zalla na uku ma a yi da ruwa zalla to an dauka cewa tsabkaka wannan in kuma akwai matsala ta accident ne ko wani abu ya shafa ko jini na zuba to sai a ƙara wankin ya zama biyar in har yanzu an ga akwai damuwa bai gama ba shi ma sai a ƙara wankin har ma ta yasa yanda zai sa kazantan ya fita daga jikinsa ba baka adadi ba sai dai a dinga yanta mene duka kowane da a dinga yanta witiri witiri a uku ko biyar ko bakwai ko tara haka za ta fi saboda san abin ya ba irin kamar da muka dauka bane sai ga an dauko mutum da accident an wanke shi an zo masa sallah sai ga likkafa akwai jini da yawa muna irin wani abubuwan kasa ba ba daidai bane ba daidai ba har malamai suke yanzu kamar yadda ya kwantan nan akwai wani nau'in da ake idan kamar accident ne in muna da wadata za a dauko akwai wani abin da yake tsotse jini to za a shimfiɗa kafin a sashi a kai to nan aka zo kuma za a dan rufe jinin bai fita za a rufe da shi sai tsotse jinin gaba da muka sa masa likafani ba za ka komai ba in an gama masa tsafta gaba daya amma mu saboda kuma ba wadata ne bamu da shi ba saboda bamu inganta gawa ne sai mu bar shi haka kawai kara zube ina fata mun gane to wannan shine a takaicen yadda zo a cikin nasosi Imam Shafi'i Imam Malik Abu Hanifa da dukkan mazahib sun yi tifai akan haka kuma haka aka tabbatar da wankan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan aiki sai a ce maka mutum ɗaya ma zai iya ba sai an samu mutane da yawa ba to ayi azumin cewa yanzu an gama wanka gabaki daya ina fata mun gane to anan wani a ce a mutane su zo kaza a ba wani mutane za a raba shi da wannan wurin wanda aka yi masa wanka shi kansa mutumin shi kadai zai dauke shi dama ko wani teburi a gaba nan wanda na wanda za a same da a yi masa sutura kenan to za a sa tebura ka a aje kusa da shi da kansa zai dan dan zame da shi ya sake zuwa ya dauke nan in shi dan zame da shi ya gyara kafan zai dan zamar da shi in bai yi ba ma ya sake zuwa ya dauka ya zamar da shi ya sake to shikenan an mai da shi wancan guri sai a samu annashfu akwai abin da yake dan tsatsambi tsame menene dan tsame jiki na da a shashafa duk a cikin jikinsa duka a tabbatar cewa ko inansa ya gama bushewa to shikenan shi bawan Allah da ya wanka yanzu da ya magana likafani wadai jama'a likafani suna nan to kaga wata akwai lokaci ko akwai lokaci to Allah ya saka maka da alkhairi tashi a ba mu likafani a gashi nan nan don ya su da igiya kai haba me haka ai wannan likafanin ma yayi kadan bai da fadi sosai ai yayi kadan amma dai yake gurawa ne tsayin sa ma yayi kadan fadin sa ma yayi kadan gaskiya sorry ta wajen kan nan na likafa ne ana ja ya fi yawa ana jan wajen kaɗin ya fi yawa to ai ya kamata ai ba wani kin kun ga an samu sabani za a ce akwai mai tsayi akwai guntu akwai a'a bayan haka duk girman su ɗaya ne ka ga inda gyara yake kenan yanzu ka duba cikin littafi na zaka ga inda aka yi bayani akai ba za a ce wannan mai tsayi wannan a'a duk ayi su tsayin su ɗaya na? to sai mu sa su haka duka kawai ina dai dogon mai tsayi ok to ai darura ce sai mu bashi haka dai za a gyara nan gaba insha Allah kan ya fi tsayi ko? to an yi ne na? an yi ne watakila kamar yadda aka saba aka saba ana yi kuma wa ya ce wa wani kusa ce a riga ne wannan wando ne wannan wannan hula babu hula ba riga babu abin a ciki annabi sallallahu alaihi ba sa masa riga ba ba sa masa hula ba ba sa masa rawani ba laysa fi qamisin wala imama haka hadisi yazo to wannan shine kuma sunna mai karfi wanda ake a cikin wannan ayyuka gaskiya to mu dauka cewa yanzu gashi wannan likafa wannan likafa ne an sa su guda uku ko mu dauka cewa namiji ne dama namiji likafa ne uku ake son ayi mace kuma ana yin mata har biyar ma biyar ya dace wa mace ko da yi tambaya namiji uku mace guda biyar na'am me a dole ai ana warware kitso ai ana warware kitso ga aiki ana dunkula shi kashi uku ai a dauki wannan gefen a dunkule a dauki wannan gefen a dunkule a dauki wannan sai a daddaure su in tana da tsayi gashin sai a zuba mata a baya na fata mun gane mm haka annabi sallallahu alaihi wasallama na na ga wani fara magana an da eh mata hakan akan tsefe gashin sai a yayi ta kashi uku a dunkula wannan gefe da wannan sai a zuba shi a baya ana daurewa da kalli kafin na so ai magana na ka nace ya sa gudun na mm a eh su mata ana sa musu hada khimar shine ya kasance guda biyar din guda kun an shimfila sai a yi musu amma ba wani riga aka ce ba ana musu gyautu an san gyautu ko kamar yan fatarin da nake daura to da musu na saman kun sai yi himar shine biyun ya zama biyar da wayannan guda uku saboda me dalili shi nake son yi tambaya tunda shi nake son dama a tambaye ni me yasa mata nan maza biyar a uku flat na mata aka ce a yi shi guda biyar a sa mushi ma daga sama hannun a sa kuma musu gyautu da sauransu sannan a bi da ukun a rullube su na'am yawa dalilin da yasa ake musu haka saboda suran mace da namiji ya bambanta ina fata mun gane yanzu mace aka nade su da wannan guda uku sai ga siffan nonon ta a waje daga siffan kuma bayan ta ma a waje to shi yasa aka ce saboda ana son a ƙara kayan yayyawa duniya ta zama flat ba son a ga wani abu a jiki a ga kamar yadda suke sa himar yanzu ka gansu daga can ga nonon su yana nuni to a harkar likafa ne ba a son haka a tsarin musulunci ba son haka rauni irin namu ne yasa muke sa kaya mai matan suke sa kaya irin wannan daga can duniya sai ga san cewa mace take zuwa haramun ne sosai da yasa su aka ci a sa musu kaya mai yawa zama flat a ya kasance ba a gane komai nasu kada zuwa sa mace a cikin likafani wani ya gaggata ne da take yana lekawa haka ka san al'umma yadda suke yawa ko liman ya tsaya ko shi ma abin ya yi to shi irin wannan ina fata ku gane al'amarin akwai matsala da yawa ciki sai da Allah kiyaye mu maza ai muna kamar da muke mabanta da to kamar yanzu wala uku nan da aka shimfida dama cewa da an zo ne wannan muka wanda muke yin fula da ba kuma zama za a dace masa kafin a zo a tare to mana yi wannan kamar guda uku an zo gaba ɗaya za a za a dago a daure shi da shi ko kuwa za a yi su mana daidai ba shi ai lokacin da za mu zo mu gwada ai oreji an kawo shi ai an saka shi a can ko ai akwai kyallin da aka rufe masa al'aura da shi yawa to ai za a ɗauko shi da nan kyallin ne oreji za a daga shi a sa shi a kai kyallarsa tana nan tare da shi to in aka zo kawai in aka ci cira rufe wannan ta wannan bangare za mu gura shi in aka zo rufe wannan sai a fisge shi ta gefe wannan kyallin ka fahimta yawa ba wai za a tsaya ne sai a cire sannan ana kallo ana sawa ba eh fisgewa ake yi ta ƙasa insha Allah to wannan darasin kuma ya nuna me kenan wannan kyallan ake tare da shi kullum ake son a bashi namiji ma kuma balle ma mace me yasa aka kaurara wannan magana kar a yadda a gazda ka ci daga kan gwiwansa har zuwa cibiya saboda rufe masa asiri ko asiri ne suturan kenan amma yanzu ku duba da muke yawo tsarara kaga yanzu gawa ne amma gashi abin da aka ce a yi masa yanda gashi mu maza muke yawo tsarara mata ma tsarara gurgari ne suran suturan gabaki dai mun gina addini to wannan ana karorawa ne saboda mutane su gane cewa a matsayin su na gawa ma al'aurarsa ma matsala ce ganin ta gama wanda yake masa aiki to amma yanzu kana zauna kana yi ganin suran namiji gashi yana tafiya ko miji gashi yana yana yana tafi wallahi saboda tsabin mutane ba su tsoron Allah kiyaye Allah ya sauka na'am na'am kamar wanda yake wanka din eh shi zaman nan mutum ba ya sarrafa shi suna da damar ya nemi eh in ya zama larura ai larura yana halatta komai inda akwai larura kuma shine aka ce wankan sai ga kamar shi kamar aikin da masa yawa zai neman wani wanda yake amincece kuma ya zama dangi shi ma ga wannan bawan Allah don an fi son makusanta ne su yi aikin in dai mace ce to sai a ce namiji je je wanke ta an gane sai a neman ya neman taimako namiji dai nema ya kayinsa ko wansa ko ba ko baban shi wa dai nema yawa sai nemi sistan matar uwa ɗaya uba ɗaya ko ya nemi yatta uwa ɗaya uba ɗaya misali ko watanta dai haka in dai ya kama dole shi yana aikin su suna taimaka masa da wani abu ba dai ne mu kanin sa ko baban shi ko ne bane shi ba dai kasance muharrami gare ta ba to wannan kenan domin wani ba malam taimakon ta ka domin wani lafci kenan eh ai ba na karfi bane abun hikima ce da kuma ilimi eh in akwai hikiman da ilimin zaka iya a cikin a cikin nutsuwa ai ba wani abun zaka yi yanzu misali za a dauki gawa ne an sai ga wannan tebur kawai in ka zo ka dan cicibe shi kashi wannan gefe ka dawo ka cicibe shi kashi nan ka dawo ka cicibe shi kashi nan hankali zaka kawo da shi kuma tunda tebur ne abu ne mai inganci gashi kuma ba wai da nisa bane yawwa insha Allah to alaikum salam a da gyara da gyara jahilci ne sosai ake barin yara mutum ya wani aski irin nan dinan ya ɗebe nan ya ban nan in an mutu sai ce ku bar shi da shi ya sha azaba kaga ba daidai bane yayi shi dan adam duk inda musulmi yake ana son kamar zaton alkhairi kowanne din dabi'a yake ciki fatan ka Allah ya fi masa ya samu rahaman Allah shine ikhwa na musulunci kenan yawa ina fata in mutu yace wa a bar shi da halinsa kai baka mutu bai wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta yakunu bainaha hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zara fa yuzuhu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari baka da tabbacin cewa kai yanda kake zaka tafi daidai to saboda haka ka kyautata masa zato a yi masa neman addu'a a yafe masa duk abin da zai kawo masa shubuwa a can a gyara kan nan ana gyara ta sosai ah me yasa kace yanke farce a barin farce masifa ne amma ku yanke masa na hannu da kafa ina fata mun gane in aski ya babbata wani abu ko ya fenti akwai masu fentin gashi yayi fenti irin gayun nan wani yasa ja wani yasa kaza kan gamsa ce ka wannan mun yara shedanu in isto in ya mutu akan haka kar ku bashi a gyara masa gashin ta kyau kuma masa fatan alkhairi kuma laysa laka min al-amri shay'un inja Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da samu annabi sallama na kunci sai ce me yasa mutane ba ku da tunani kuna shi Allah ya ce a laysa min laysa laka min Allah shay'un da aka je yakin hudu aka jijji masa me fara an jiwa annabi sallama jini yana fita bakin sa sai ce haba me yake da mutane ne suna son su raunana annabin su wanda zo musu da alkhairi sai Allah ya koda aya laysa laka min Allah min al-amri shay'un wannan abin da ya faru daga babu ruwanka in sun gara masu ki ba ruwanka bi ma'ana Allah ya san abin da yake yi kai baka da hukunci baka da komai ka basu kawai su tafi da yanayinsa kai ma ka tafi yanayinka so ba a zargin mutum mutum ya mutu a matsayin musulmi a masa fatan alkhairi kawai abinda kuma zai kawo masa matsala to ai kokari a gusar da shi Allah ya sa mu dace na alaikum salam sai matan magana ne ke fito eh to yanzu ya ce duk wani masallaci dai mu mallaki kamar da aka mallaki makara ai da ma ana ma- duk wani masallaci tunda mu anan bamu da al'a yanzu kaman da muna da gwamnati musulma ce to da ya kamata an yi wajen wankan ne guda daya na musulunci ba na ma- ba na hukuma ba kamar yanzu asibiti nan wajen mu in ka je da ka samu akwai ko irin wannan amma shi na hukuma ne ba kowa za ka shi a wanke shi ba to sai a samu wani guri kamar yadda muke da headquarter izala a nan ina ne ba gwallaka ba yawwa to a wannan gurin sai a yi ta ma- kawai gabaki ɗaya mai kyau a yi komai da komai a zuba a wajen duk wanda ya Allah ya sa ya rasu anan sai mu kai shi can a je a masa wanka na? yawwa to in kuma hakan in dai abin da ya dace kenan amma kamar mun da yake gwamnati mu ga inda take to kowane masallaci yawwa kowane masallaci sai bangaren wajen wanka inda za a yi wanka a sa teburi mai kyau a sa ruwa da famfo da komai sai a dan ce abin nan kaman kabot haka sai a dan sa kayayyakin mad- mawadda din aladawat na istikdam na wanke mamaci to sai a dan sassaka ko irin yanda ya sawaka insha Allah to shikenan na'am wa alaikum salam Malam ya kasance lokacin da aka zo masa wanka, aka danna cikin shi ya kasance akwai abu ne fita. Ya za a yi amfani za a tsarki yana zai kala biyu ne tsarkin ai tsarkin kala biyu ne ko la'alla mutum ya sa hannu a tuna kwan globe ya wanke gefe gefensa a shi zubura ko kuma ya daga kawai dinka watsa ruwa da karfi cha cha an fahimta cha to ruwan yana zuba ta kasa ne yawwa in kuma hakan ya zan babu yana ko ciwo sai ya sa ciwo a saki cha a kasa yana zuba haka ake yi wurin da suka yi advancing da ciwo suke amfani sai a saki ciwo din kawai a nan daga shi kaɗan insha Allah zai wanke duk abin da yake akwai alaikum salam kamar da aka yi bayanin cewa wasu suna rina gashin su kuma yana da bakin gashi ya sa fari to shi wannan askewa za a yi ko kuma za a sake rina masa ne koma
eh to abin da ya sawaka in kun ga aske shi kuma shafin shi mai kyau sai aske kuma kuma masa gashi na da ne sai a mai masa duk wanda aka yi ba da ya fali shi bane saboda dai ya fita daga cikin zargi ba za a je a ce to wannan ga dan izgili kuma zo da izgili kaga a ce da a musu ba ba daidai ban an canja insha Allah yayi Allah ya sa mu dace to yanzu maganan shi sali kafani akwai lokaci ko to na na to yanzu misali yance yan narkiu gashi din gawa za a sake dauko shi shi gawan ina fata mun gane zai zo ya sake kwanciya malam bismillah afwan karkara tana da wannan farin fa kyalle ne ko wannan kyalle ne ba komai bane shi eh a babu ba za mu daure haka ba yi eh ba za mu daure hakan ba to kaga mu dauka a dauka cewa an dawo da shi kuma yana tare da kyallansa ina fata mun gane to next abin da za a yi masa shine akwai turare turaren nan duk wani gaba da kusa da lungun jikinsa sai an sa turare kamar mu anan mukan ce sai akwai a yayyafa ne haka kawai ko to a'a za a yayyafa akan nan na na farkon nan ma za a yayyafa na biyu ma za a yayyafa na ukun za a yayyafa shi to sai a aje shi to gabobinsa duk da ka sani wurin gabobin su jara gwiwa a goshi da nan gefen ido da hanci da leben baki da wajen kunne duk za a sha da nan kasan gemu a zo hannunsa nan inda yake su da a shashafa a zo nan a shafa a safa a hamata a zo tsakani bi alya ta yi har suka ce wajen duwawu akan buɗe wajen duwawun sai a sa minin abin nan a cikin auduga auduga za a sa sai a sashi a wajen sai a bashi kaushi ina ba ta mun gane ba zuba turaren kawai ake yi ba auduga in aka sa turare a ciki in aka sa wajen duwawun sai a bashi a ciki haka kawai to sai a zo kuma gwiwa a sa a zo gwiwa a sa sai a zo wannan diga digai sai a sa turare ina ba ta mun gane haka yake sunna kaga tsafta ya tabbata kenan ko masha Allah akwai tambaya anan ko mu ce na eh akwai turare mana an sa turaren almisk anan bai ma'ana wanda yafi kanshi kawai don cin ayyana wani daban ba za mu yi samu ba eh shi yasa musulunci yana da sauki da wani abu ko abubuwan da ake ma irin addu'o'in sallan gawa da sauransu nan ana malamin halari mai sun misal sun sa amma saboda bakwa zai iya ba sai ce ka karanta abin da kake so ya kuma ka sauki to saboda haka turaren ana sa mai kyau da mai kanshi saboda kana tsaye sai ka ji kanshi na tashi a jikinsa to wannan mala'ikun suna saurari suna sauraro suna welcoming din shi a can a cikin kabari saboda kanshin da yake tashi ina ba ta mun gane Allah ya sa mu dace to har yanzu an naka zo daga wannan gefe gefen dama daya to afwan daman tana wani nake amfani da shi daga gefen dama za a zo ya ba da ma ba da ma muna so mu dinga zagawa ne saboda kowa ya ganda mutum zai dinga zagawa shi ma a nan a ƙasan nan na farko akan sa igiya igiyan yana crossing ɗaya biyu uku hudu biyar shida har bakwai bayan nan da muke bane sai a rukule nan a zai a jazzaga yashi can aje can a'a za ku sa ɗaya crossing haka ɗaya ku sa ɗaya biyu ya yi crossing a can na farko fa uku hudu biyar shida bakwai to ce duga igiyan yana sauka har ƙasa ina ba ta mun gane can ɗin ma gashi nan igiya ɗin to sai a ɗauko wannan ai igiyan a ƙasa yake wannan na farko za a ɗauko shi kuma dama yi magana cewa ta wajen kai ya fi yawa idan aka ɗauko shi to kaga wannan yayi kadan shi yasa muka ce abin bai yi ba yayi kadan an fa an fahimta to kuma kaidan za a nade ne duka eh amma kar da mu bari mu shaka eh to ina fata mun gane na kafan shi ma zai yayyawa idan zo kamar nan haka ya rufe kafan gaba daya kaga wato abin ba a yanka shi da kyau ba kamar yadda muke a usura da gaskiya ba a yanka shi a dinga lura sosai irin wani abubuwan ka samu sabanin sama ma yana iya jawo matsala ba a yanka shi da kyau ba to sai saki dawo ba albadu bil mayamin kaga ana ce maka ta'jibuhu tayammun kenan komi ta dama inda yakin alkhairi ne annabi yana son ta dama shi ma falalansa daban ne to sai a rufe nan din ma da ce ya isa sosai ko masha Allah ɗaya kenan akwai turare fa duk a jikinsu wannan ma sai a ɗauko shi ta daman shi ma da dawo ya gama da wannan ni kaɗai zai mana abin kuma za ka dunya saboda ka ba amfani tara mutane eh to mai sa ba dama da dai dai eh da da wannan ma ya gajeri ya kamata ce na da yawa haka yawo wato kaga kamar nan kan kusan yadda muke bukata kamar yadda muke bukata nan yayi abin yayi kadan fa amma dai mu a dai gane kawai an fahimta ko to yanzu an gama rufewa misali to ai akwai igiya to igiyan ma zamu kuma ta gefen dan da gefen daman zamu dauka sai mu zo sai mu hada sai mu kulla shi in an fara dauko shi aka hada wannan sai a kulla sai a bar gefen shi mata dama har yanzu sai mu saki dawa mu dauko wannan shi ma mu sa sai mu kulla mu bar gefen anan mu saki dawa mu sa wannan mu kulla mu saki dawa ba wani wai zagaye zagayen nan a'a ina fata mun gane to an kulla duka guda bakwai ne an san daure su to za a dawo nan kuma wannan aka daura shi cikin hikima yana da tsayi sosai a ce misali mun rufe fuskansa to wannan za a tsoko shi haka sai a sake rufe anan ina ba ta mun gane idan aka rufe anan to akwai ɗaya anan to sai haɗa shi a ɗaure shi ma nan an fahimta to sai a dawo nan kuma shi ma yana da yawa sai a dan jawo shi ya dan yawa shi ma sai a sake dawo anan nan nan din shi ma za a kulle da tunda already mun kulle su already to amma ka zo zaka sai kunce sai ka hada da wannan sai ka daure wannan to na gaba ma sai ka sake daure shi ina fata mun gane daure shi anan da wannan dunkulen duka sai hada a daure an da daure wannan duka baki da ina fata mun gane to an gama masa komai kenan
Assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullah an gama masa komai alaikum. Kamar yanzu yanda kai na mu akasari mukan yi abinci ɗin.
mm A daga mutum kamar sa'a na da wannan ɗin ta zo matsalan na haɗuwa a gefe.
eh Kuma ga shi wannan to ai daga shi da kai a ce an zo mahadi ya zo gefen da ku ta juya shi ne na shan wahala shi yasa a yanda aka yi kwantan nan haka ba a san wani abu ya saki taba shi ina fata mun gane in ka lura da wankan in ba dan juya shi da aka yi kadan aka wanke gefe da gefe ba ba inda muka taba shi to haka yafi sukuni wancan din ma kaga ai azaba ne to amma dole sai an wanke haka to amma dole mu na mu mukan juya mutane kai su goma duk wani abu sai a juya ta nan a dawo tana juya ta nan to wahala ne sosai kuma ba wani nasi bane akai amma duk abin da ke gara muku nan zamu zo mu karanta shi nasiyan a cikin littafin nan to wannan shine abin da ake kenan an gama to the next shine kuma za a yi me tsawa za a daga shi kuma duk da kan wannan din dama na wanka daban na na sa masa likafani daban sai a daga shi kuma sai a kai shi kan makaran sallah garon sallah shi ma ba a kasa ba Eh, shi ma ba a kasa ke ba makarori muka ce a sake makarori yanzu masu dan kafofi duk da kaga sun yi aduban sun daga makaran mai dan kafa ne sai a sa shi akai yana tsaye a sama kawa haka ake yi yanzu ko a Madina kaje ko a Makka ko ina ne kaje zaka cewa an saka mutum magawa a nan sama a Madina kan tudu masu kai babba a cikin masallacin haka ake sakawa a sama liman yana tsaye shiga hakan da yake yana kallon gawa ne ba a ƙasa yake ba ina ba ta mun gane mallan Allah shaka da alkhairi jazakallahu khaira wa alaikum salam wannan Allah dai ƙara masa kwana insha Allah gaskiya wa alaikum salam wa rahmatullahi garba kallah na'am eh A'a, ai ba mun da ai musamman yanzu lokacin da Allah ya mana arziki na ce ba wadatar da kafani. A ai yanzu wannan uzurin ba zai zo ba. Eh uzurin ba zai zo ba na wannan gara inda kaman a lokacin da babu ne za a ce babu amma yanzu kan babu shi insha Allah. Wa alaikum salam.
igiya igiya ce da
Crossing kawai da ai.
akan cire shi musamman daga jikin Okay, afwan. Akwai abu guda a magana igiya ba daure shaki a jikin da kafani fa. Wai a ja shi aka crossing din shi za a yi kawai. A sa shi ya gindaya a kasan a kasan abun. Ina ba ta mun gane. Yawa gindaya shi ne kawai haka. Shikenan. Yawa. Na'am. Eh, asa- eh, ai magana dora. Ina zuwa. Magana miƙewa ai wace an dora hannu akai haka ai babu wanda ya faɗi wannan. Ba wanda ya faɗi ai yanzu ka dora hannu akan haka haka haka haka hannun take. Ba haka take ba. Aro aro jani tana gefe ne. Eh. A gefe ne ake yi. Ba za a dauki hannu a dora haka ba. In kun yaga kun takura mutum. Ya sa masa position nashi bayan da ya kamata ya sa ba. Na? a igiya na kyallan eh sannan kuma jama'a akwai wani abu kun ga an kawo likabanin nan fari ko ba dole bane fa amma shi yafi dacewa amma ba dole ba yanzu kowanne don bawan Allah nan idan shi aka samu da ai da rufe gawa da shi da ya masa likafani ko wancan rigan bawan Allah nan fari a bakin nan shi ma za a yi da shi ko jan nan ma za a yi da shi ba haramta su ba amma dai al'abdal shine fari eh mu gane wannan kada ce wai yanzu safari bai bayyana ba mu da shi ai ta wahala a bar gawa yana zaune a'a abin da yake sawwaka kusa da ku a dauka yan amfani da shi insha Allah ilimin kenan dama eh a wannan wannan ketar iyaka ne babu ni mun karanta da shi ba eh ba wannan insha Allah wa alaikum kafin a shi faɗin za a
sai aishi na faɗa nace igiyoyin nan gindaya su da yi an ga gindaya sai a 60 bada likafanin akai eh akan su ake shimfidawa insha Allah yanzu misali kaga anan ba ga nan ba to a sa igiya daya biyu uku hudu in an gama sai a rufe su a kai in an dauki gawa ka rufe igin na ƙasa yi sai a dauka sai a daure dauka daure dauka shikenan in an je sa shi a rami kuma fa akan kukkunce ana kunce wannan daurin duka gaba ki da ana kukkunce su na likabani eh an to an ce dama uku ayi uku ne namiji ne uku ne ya dace amma dai ya gagara sai a ƙara biyar a'a to ai ba a son a dinka komai a jiki ai shi yasa kaga aka tale sa fiha qamisun mala imama don riga akan dan wani shi ba kaman ba son a sa wani zare da ya shafi wani dinki dinki so abinda zaka yi kawai shine a auna shi yasa ake son a auna ainihin yajin lifafa dama ba irin wannan bane complete yajin sa ake daukowa tsayin sa da fadin sa ina ba ta mun gane saboda in aka rufe shi can a rufe a sake dauko shi shiga ya kauri a jikin sa yawa amma wannan kaga ai wannan kusan kwata ne ma nake gani wannan an yago shi ne yanda ko muka saba ne wallahi alam na'am fadin yari haka yake to babban ne yake samu gaskiya wanda an aka rufe sai nan ya sauka kasa can ma ya kusan sauka sai ganin har ya zuba anan to irin sa ake saboda ya zama ya isa wadatice in aka rufe shi aka rufe shi ga kauri a ciki to ba wani abin zai bayyana eh alaikum salam shi yasa ma aka ce yanzu kaman wannan likafanin ba irinsa ne ake so annabi sallama karantar a rufe mutum da shi ba ba irinsa bane shi akwai yanzu kamar misali yadin ba akwai ne abu kaman gudu an san gudu ko to kaman gudu haka yake sai a samu farin sa yana da kauri shi mai kyau ne an ce a samu mai tsada shi da sai a rufe mutum da shi ba irin wannan kirkir kirkir wannan ma ba mu san daga ina aka shi ba kai dai kawai mu dai shi ko muke da shi na mai kauri kamar ni kaga yanzu kamar irin sifar rigan wannan bawan Allah nan irin sifar wannan rigan kaga za shi yana da kauri to sai a sau farin sa sai ayi ba irin wannan bane gaskiya mu yi kokari mu dinga neman masu kyau masu tsada insha Allah zo mu taimaki gawakin mu su ma ƴan gata ne ai na'am alaikum salam
kamar yaki nawa ne kai a wannan kowane wucewa sau daya kamar yaki nawa ne kai wata yaji wannan yaji nawa ne a wannan guda ɗin to abinda yake ya kamata akwai sai a auna gawan idan aka auna tsayinsa da faɗinsa an gane to sai a ƙara da wasu mitas mai yawa ni ban san iya adadin yaji hudu ko biyar ko shida ba a kawo shi da enough kar ku ci da kuwa sai yadi yadi ma a yi shi dogo ko mai faɗi don shi baya yawa ba za ce ya yi yawa a rage ba. Alaikun salam.
Kaman girman yadi ya danganta da yawan jikin mutum?
Eh ya danganta gaskiya. Ya danganta sosai. Ko kuma in ma ba ce haka ba sai mu ce shi dai mutum babba. Yan ana son a kawo ana iya kawo yadin ko in dai wannan uku ne ko hudu to a kawo ko irin shida ko bakwai. Ya zama kwaya daya. Tsayin kuma ya zama tsayin nawa ne wannan? Mita tsayin kai tsayin kamar yadi biyu ko? to kaga muna ya kara shi ya zama kaman yaji hudu tsayin haka ya zama yaji hudu can kuma kaman fadin sa ya zama yaji bakwai misali saboda ana son kasan ya zama yayi yawa ga kafansa sai a samu iyaka iya nan kansa ma kuma kaman ga iyakan kanshi ana son samu iya zuwa haka don za a nan naɗe shi ne gaba sai a dawo a rufe a kansa gaba ɗaya to sai a ɗaure wannan sai a ɗaure wannan ɗin shi ma to kafan shi ma akan haɗa ne sai a ɗauko shi gaba sai a rufe a kafan sai a ɗaure wannan sai a ɗaure wannan in an je sai a sassauta musu sai kafan ya samu iska wannan ma sai ya samu jikinsa ma duk sai ya samu to yana shi kenan kuma sai abokanan zama su zo same shi har yanzu kamar wannan din tun da faɗinsa bai kai ba ana iya ɗaukan ɗayan sai a haɗa shi a'a ba za a yi haka ba mana ba za a yi haka ba ba a crack ba wani abin da shafi za a yi ɗinkin wani abu a cikinsa a yi shi babba kawai tun da yadi ai normally tun da shi akan so shi wannan shi yanzu a haka a haka shine mu yadi yake zuwa mana a yadin haka abin da in yi to faɗinsa kenan in an ware shi ya kansa faɗinsa kenan to sai a canja kala adam ba irin wannan aka ce ai dole ba a nemi mai babban mai babban yaji babba domin misali in kace da wannan za a yanzu sai aka samu wani mutumin da wannan din kawai ma in ya kwanta kai in kun rufe shi aka cikin sa ba zai je ba wannan marici to ya za a yi wato abin da yake bani mamaki zan yi magana akai shine a yanda muke yin wannan karatu gaskiya muna samun likafa ne irin wannan din kamar a Jordan ko an yi karatun a Jordan irin wannan din amma kuma yana da fadi yana da girma in kai haka sai rufe duk gaba da ba a'a ƙara fadin kan bai zo anan ba abin nufi yawa ba ta da dinke shi ba eh alhamdulillah yanda malai fadan za a yi haka eh eh ana iya yana iya sosai eh yawa na fahimta ba matsala ba matsala ana yin haka insha Allah alaikum salam
Mm.
Likafani ana yin ta ne a cikin dukiyar mamaci. A cikin dukiyarsa don yana ɗaya daga cikin dama abin da ake magana cewar idan mutum ya mutu. Abin da ake so a yi amfani da shi a cikin dukiyarsa tun da dukiyar ta zama na gado. Na farko ana duba wasiya. na biyu ana duba kudin tonon rami na uku kudin likafani na hudu ana binciken bashi waɗannan abubuwan uku hudun nan za a taba cikin dukiyarsa amma duk wani koma bayan wani abu za a taba ba in tuwo ne aka ce an sa a tukunya an rude ga garin ya rage a garin da dauka tuka to yana mutuwa wannan garin da za a tuka nan ba za sa shi ba ya zama gado sai mai da ta gefe ina fata mun gane sai a saukar da wannan din kuma akai ina da su samu abinci bayan Allah su kawo musu abinci a gida to kaga ba ci a taba dukiyarsa ba amma saboda bashi da tonon ramin kabari ko sayan filin kabarin ina fata mun gane da likafani da biyan kudin kabari duk wannan ana iya biya ana iya cikin dukiyarsa yawa Allahu a'lam kuma ko mace ce kana da ita mai dukiya sosai da sauransu an ke kai ne zaka saya mata wannan abubuwan ba cikin dukiyar ta ba ita kuma tunda already hakkinta da komai na cewa na karkashin ka ne sai dai in baka da shi to ana yi samu a cikin dukiyar ta din ya zama uzuri a dauka a saya mata da shi Allahu a'lam idan da saya kuma na kai fi wanda ya mutu a dauka eh to wannan neman isa ne yana da kyau ka sauke wa mutane to amma wani lokaci irin wannan din yana sa mutane zama reluctant ba su daukan abin ne da muhimmanci akwai wanda ake son a taimaka din akwai wanda kuma mutane gaskiya za a bari jun ya zama karantarwa ga mutane ya zama su dauke shi da muhimmanci to shi yasa wani lokaci taimakon ana son a sassauta kamar misali ne da aka ce yanzu muna ta yawan yafi akan an kisa an kisa an kisa an kisa din nan ai musulunci ba ya son haka a kashe maka naka sai ya ce mun yafi a kashe mun yafi ba kyau an musun ku bar shi in mutum ka ce biya ni diya kawai ya ji zafi ko kuma a ce a yi masa hukuma wasu su kalla zai zama darasi ga mutane amma da yake yafiyan yayiwa kana ganin mutum yana yana yana tafiya a mashin yana waya ko yana eh ai zan zo in an ci ya dauki mintoci yana kallon baya aka zama gaba ɗaya ba ba da muhimmanci akan tafiyan ba to shi yasa irin taimakekenan da ake yi nan a cikin tsarin addini yana yana da kyau lokaci ku bar mutane su yi shi da kansu ba an ci an hana bane amma yana da muhimmanci haka Allah ya taimake mu to na lokaci yayi sai ai hakuri insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi sallah